بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa masu albarka barkamu da sake haduwa da ku a cikin wannan silsila daga littafin ahadisul akhlaq wallafar al-ustad dr abdul muhsin ibnu abdul razak al-badr ubangiji Allah ya gafarta masa wato abdul razak ibnu abdul muhsin al-badr Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi muna cikin tattaunawa da malam yake akan a hukukul ummal wannan zai zama shine wato darasi na 24 kenan a cikin wannan silsila mai albarka idan ba manta ba malam yana kawo mana nasoshi na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ayoyin alqur'ani da bayani akan wajabcin baiwa ma'aikata haƙoƙinsu da kiyaye musu haƙoƙinsu da gudun zalunci za mu tashi inda malam yake cewa ana aisha radiyallahu anha anna rajulan qa'ada bayna yadayin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah sai da tana Aisha tace wani mutum ya zo ya zauna gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah a ya rasulullah inni inna li mamlukaini ina da wasu bayi guda biyu yukazzibunani suna yi mini ƙarya in na faɗi magana ba yadda na faɗa ba sai su yi ƙarya waye khununani kuma suna ha'inta ta a cikin harkar da muke wa ya asunani suna kuma saba wa umarnina wa ashtumuhum ni kuma na fusata nakan zazzage su wa adribu ma nakan sa makami kamar bulala ko hannu na dake su fa kaifa ana minhum mutumin yace to ya manzo Allah ya kake ganin tsakanina da su shin hakan da nake daidai ne kuma na fita lafiya ko ko akwai haƙƙin su a kaina qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka ranar alkiyama za a lissafa ha'incin da suka yi maka da ƙaryar da suka yi maka da saba ma umarninka da suka yi wa iqabuka iyahum kai kuma sai a lissafa horon da kai musu da punishment din da kai musu fa in kana iqabuka iyahum bi qadari zunubihim in ya zama iya hukuncin da kai musu ya zo daidai da gwargwadon laifin da suka yi maka kana kafafan ya zama kai da su ba bashi dutse hannun riga lalaka wala alaika baka ci nanin ba nanin ba ta cika ba in kana iqabuka iyahum duna zunubihim idan ya zama kuma laifin da suka yi da kai kuma ukubar da ka musu laifin yafi karfin ukubar kana fadlan laka to kana da rara za su biya ka rarar abin da ka biyo su wa in kana iqabuka iyahum fawqa zunubihim in ku ya zama hukuncin da ka yi musu ya zarce laifin da suka yi maka, kana lahum min kalfadlo to sun biyo ka bashi. Haka na biyo mashi wannan bayanin cewa, sun maka laifi ka hore su, idan laifin ya yi daidai da horon to shi kenan an yi balans. Idan laifin ya gaza horon to kana bin su bashi, idan laifin ya ɗara horon to suna bin ka bashi. Dai wannan maganan ƙala fatana har rajulu waje ala ya buki. Sai mutum ya koma gefe ya kama kuka. wa ya hatifu yana ta magana shi kadai. Fakalar Rasulullahi sallallahu Alaihi Wasallama, sai annabi ya yi mamaki ya ce, amma ta ƙara'u kitaban lahi, yau kai bawan Allah baka karanta Alƙur'ani ne, baka ji faɗin Allah wa na da'ul mawazina liƙista da yau qiyamati fala tuzlamu nafsun shai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina bihi Allah ya ce ataina biha wa kafa bina hasibina ataina bihi wa kafa bina hasibina kai wa karanta wannan ayat da ke cikin anbiya ba Allah ya ce wani da'ul mawazin alqista za a kafa sikeli na adalci ranar alkiyama liyomil qiyamati Allah ya ce fala tuzlamu nafsun shay'a a ranan babu wanda za a cuta ko mun kankantar cutar wa in kana misqala habbatin ko misqala khardalin ko da kamar gwargwadon ƙwayar komayya, Allah ya ce a tainabi, za a zo da shi a hukunci, wakafa bina hasibina, Allah ya ce mu ne iyaka wajen yin hukunci. Don shi sa abin da annabi yake masa nufi, hukuncin da za a yi ma tsakaninka da waɗannan bayin shi ne, za a tabbatar waninku bai cuci ɗayan ba, wanda cuci ɗayan a fita masa da haƙi, don kai ne ogansu ba za a goyi bayanka ba, don su ne ƙanana ba za a goyi bayansu ba. daga nan sai faƙalar rajulu daga nan sai mutum ya ce ya rasulallah ma ajidu li wa lahum shay'an khairan min mufarakati yace wallahi waɗannan mutanen da suke ƙarya suke cin amana ni kuma nake fushi nake dukansu nake zaluntarsu nake zazzaginsu yace babu alheri tsakanin ni da su illa kawai mu rabu tun yanzu kawai a rabu ushiduka annahum ahararu kulluhum yace ka zama shaida ya manzo Allah daga yau din nan na yanta su ba ni ba su su tafiye su kawai rawahu tirmidhi wannan hadisi tirmidhi ya rawaito shi yana cikin sunan tirmidhi a lamba ta 3100 da lamba 65 Shekul Albani ya ce isnadinsa tabbatacce ne. Falyuraji'ul mar'u nafsahu. Malam Abdurrazak ya ce to kaga ya kamata mutum ya tsaya wa kanshi katin tanazu. Fi kulli ma ya ta'amalu bihi ma'an nas a cikin dukkan mu'amalar ka da mutane. Fa in kana yamdi fihi bitajawuzi wa takhaffufi fal amru kafafun. Idan ya zama kana yin abinka daidai ruwa daidai kurji. daidai laifin da aka yi maka daidai hukuncin da ka yi a matsayinka na malamin makaranta a matsayinka na shugaba a matsayinka na jagora ya zama mutum ya yi laifi ya zama hukuncin da ka masa daidai ne da laifinsa wajen suspension wajen yankan albashinsa ko wajen sa a yi mishi wani horo ko da a makaranta ne ya zama to wannan horon da ka yi masa ya yi daidai da girman laifinsa to kun zama ba yabo ba fallasa ba kare bin damo la lahu wala alaihi babu bashi a kanka babu kuma kuɗin kowa a kanka wa illa in ko ba haka bane falyakun fi ghayatil yaqazati li alla yuhammila nafsahu min mazalimil ibadi ma yakunu nadamatan yawmal qiyamah sai mutum ya zama cikin takatsantsan cikin lura dan kai ya je daukawa kanshi haƙoƙin bayi wanda ranar alkiyama za su ja mashi nadama malam yace wa an yuzakira nafsahu da'iman bil wuqufi bayna yaday llahi wa bil hisabi ko da yaushe ka dinga tunawa kanka tsayuwa gaban Allah ka dinga tunawa kanka batun hisabi wa annal mawazina tunsabu yawmal qiyamati ka dinga tuna cewa za a kafa sikiri wa tu'addal huququ li ashabiha kuma za a bada haƙoƙi zuwa ga mazowansu fa yab'athuhu Allah fa yab'athuhu dhalika ala akhdhi al-haytati wal hadar wannan sai ya zaburar da kai zuwa ga ɗaukar mataki da takalmanzan ومع ذلك ده كما يسأل ربه سبحانه وتعالى دائما النجاة والمؤونة والتوفيق والسداد sai kuma mutum ya yawaita wato roƙon ubangijinsa ya bashi tsira ya taimaka masa ya masa gamdakatar ya daura shi hanyar madidiciya don ya tsira fa innal amra bi yadihi wahdahu la sharika la dan al'amarin tsiran yana hannun Allah ubangiji ne madaukakin sarki ba shi da abokin tarayya an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء أتكلم حديثي ده مسلم يرويته ألمبا تدبو بيو لتريبير للمبا تمانين دبيو من الله صلى الله عليه وسلم يجي رانا القيامة سي أمي ودقو ونحكي تكن حلتو حكي دون يجي مسا النبي يجي صلى الله عليه وسلم حتى تنكيا batala marar haƙo marar marar haƙo wato ƙaho wadda wata tinkiya mai ƙaho ta tunkuye ta to sai an ƙirƙirar ma ita wannan mara ƙaho din sai an tsirar mata da ƙaura na alkiyama an umarce ta ta rama tunkuyar da ya wata ce mata kannara shatan tantahu ukhra ce zaka iya ganin tinkiya ko akuya ko rago yana tunkuyin dan uwansa yana tunkuyin yar uwarsa wani zunnu an da al'amura ƙadinta a tunanin mun sun tunkuyi junansa an raba su shikenan ko idan kaji suna faɗa zakaru suna faɗa ko makamanci haka a tsammanin mu idan sun gama tunkuye junansu ko cizon junansu shikenan kuma ya ƙare ko walaysa al'amru kazalika to hadisin yana ce maka ba haka bane bal inna hadhihi al-baha'ima wal wuhusha wat tayra wad dawabba kullaha tushar yawmal qiyama hadisin yana gaya maka cewa duk waɗannan tsuntsaye fa da dabbobi da dabbobin gida da na daji duka ranar alkiyama su ma sai an tashe su inda babu bukatar sai ba za tashe su ba qala ta'ala domin Allah ya ce ma min dabbatin fil ardi wala ta'irun yaturu bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim yuhsharu Allah yana faɗa cikin an'am yace babu wata dabba ko wani tsuntsu da yake furfurawa sai su ma sun zama al'umma ce mai zaman kanta kamar al'ummar dan adam sannan kuma babu wani bayani da ya shafe su da Allah bai rubuta ba. Allah ya ce sannan kuma zuwa ga Allah ranar alkiyama za ta shi su gaba kiɗa. Wa kala jalla fi ula Allah ya ce wa idal wuhushu husharat cikin suratul takwir yace kuma idan aka tada dabbobi tuhusharu za a tashe su in ji malam wa yuktassu li ba'dha min ba'd sannan a yi musu ramuwa tsakankanin su abin da ke tsakankanin su na zalunci sai a rama musu warawal imam ahmad fi musnadihi an abi dharr radiyallahu anhu qala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظرنا لشاتين تنتطحان Abu Zarin ya ce wata rana muna tsaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai muga wasu dabbobi guda biyu suna tunkuyin junansu fa qala sai annabi ya ce ya Abu Zarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai Abu Zarin hal tadri fi ma yantatihani ko ka san dalilin da waɗannan tumakin guda biyu suke fada tsakankanin su qultu la adri yace wallahi ban sani ba manzo Allah qala annabi ya ce lakinna Allah yadri to shi Ubangiji ya san me haɗa su faɗa, wasa ya ƙazi bai na huma kuma zai sakamako tsakankanin su ai yau mal kiyamati wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin musnad imam ahmad ibn hanbal a lamba hadisi na dubu ashirin da ɗaya da ɗari hudu da kuma lamba watin talatin da takwas haka na ashekul albani ya inganta shi a cikin as-sahiha wa hadha yace kaga wannan هذا القصاص بين هذه الدواب والوحوش والطير يوم القيامة ليس من باب التكليف wannan sakamako da yin wato hukunci tsakankanin dabbobi da tsuntsaye da dabbobin gida da na daji da ra'ayi su fa ba sa cikin mukallafai Allah bai daura musu wata bauta ko wata shari'a ko ya aiko musu annabawa ba amma aka ce za a yi musu wannan sakamako li annaha laysat mukallafa ba fa mukallafai bane amma saboda haƙƙin wani bawa ne cikin bayin Allah. Allah bai ɗaura musu hukuncin sai sun yi tauhidi ko sai sun yi sallah ko sun yi azumi ko sun yi zaka ba. Allah bai aiko musu da annabawa su musu bayanin hukuncin zalunci na tunkuye-tunkuyen juna ba. Amma da haka Allah ba zai bar su ba sai ya musu wannan hukunci, walakin min babu iqamatul adli saboda tsayi da adalci wa izharihi wa kamalihi da bayyanar da adalci da cika adalci fi yawmil qiyamati da jami'il khalaqi a ranar alkiyama ga dukkanin halittu don haka ce su za yi musu haka to ina kuma ga mu mutane wa ana bi hurairata radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce man kanat lahu mazlamatu li akhihi wanda duk ya san akwai wani haƙƙin dan uwansa dake hannunsa min irdihi ka zalunce shi a mutuncinsa ka masa ƙarya ko ka masa ƙazafi ko ka masa annamimanci ko ka yi gulmarsa au shay'in ko wani abu na dukiya ko wani abu makamancin haka au ko wani ha'inci ko wata cuta da kai masa nabi ya ce faliyata halalhu min hulyoma yau din nan da ka ji wannan hadisin to ka je ka warware wannan ka je ka biya wannan bashin ka je ka roki afuwa ka roki ya yafe maka ka mai mishi da abinsa qabla Allah ya kuna dinarun wala dirham manzo Allah ya ce kar a zo a wayi gari ranar da babu dukiya, babu kuɗi, babu naira, babu sefa, babu dala, babu euro, babu zinare, babu azurfa. In kana lahu amalun salihun, in kana da wani aiki nagari, ukhidha minhu bi qadri mazlamatihi. Sai a ɗauki wannan aikin da gwargwadon zaluncin da kai. Wai lam takul lahu hasanatun. Idan ko aka yi rashin sa'a baka ma yi aikin kirki ba, baya ga wancan zaluncin, ukhidha min sayyi'ati sahibihi fahimmila alaihi sai a ɗauko zunubin shi wancan da ka cuta sai a maka maka rawahul bukhari imam bukhari fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na dubu biyu da lamba ɗari hudu da arba'in da tara laƙad nasaha nabiyyu na sallallahu alaihi wasallam ummatahu nashan azima abu shakka manzo alaihi salatu wassalam yin wannan al'umma nasiha mai girma wa hadzarahum min adh-dhulmi ya ja kunnan mutane daga zalunci da mugunta wa akhbara anna zulma zulumatun yawmal qiyamati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa zalunci duhwai da ranar alkiyama fal wajibu ala al-abdi an nasihi li nafsihi an yattaqiya zulma wa an yahdharahu ashadd al-hadar abinda ya dace da bawa shine ya ji tsoron zalunci ya guje shi kuma ya takatsan da shi tsanan takatsan wa man akramahu Allah wa manna alaihi duk wanda Allah ya girmama shi ya mishi baiwa ya mishi falala bi an yassara lahu khadaman Allah ya sauwaƙe maka rayuwa ka zama a ƙasanka akwai wasu ma'aikata leburori wa ummalan ko akwai wasu masinjoji ko wasu staff wanda suke ƙarƙashinka wa sa'iqina ko akwai direbobi da ke kula da motoci suna tukawa yasta'miluhum fi masalihi almutanawwi'a kana amfani da su suna taya ka aiki a office ko a kamfani ko a gona ko a kasuwa ko a gida ko a duk inda kuke fitawa alaihi an ya tazakkara annahum ikhwanu farko ka dinga tuna cewa ‘yan uwanka ne mutane ne ba injina ba ne wa man kana akhuhu ta ta yadihi ka tuna kuma duk wanda dan uwan shi karshen sa fal wajibu alaihi an yu'amilahu atyaba mu'amalatin wa ahsanaha wanda yake wajibi a kanka ka yi kyakkyawan mu'amala da shi ta haƙiƙan lirrabitatul imaniya don ka tabbatar da alaƙar imanin da ke tsakankaninku wal ukhuwar diniya da yawantaka addini. Fa'adin Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu ma ya wato hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin Sahihul Bukhari da Muslim lamba hadisi na 1611 a Bukhari da muslim lamba hadisi na 2586 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masulul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul mathalul jasadi idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahri wal humma Nabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin mu'minai a wajen ƙaunarsu da juna da tausayinsu da juna kamar misalin jiki ne na mutum ɗaya wanda idan kafa tana ciwo sauran jiki duka sai ya ciwo da zazzabi da masassara idan ido na ciwo sauran jiki duka sai ya ciwo da zazzabi da masassara idan hanci yana ciwo haka duk abin da ke ciwo a jikin bawa sauran jiki ba sa cewa ba ruwansu haka za su yi masassara su yi zazzabi su kasa bacci wa hadhihi al-ma'ani samiya laysat mukhtassa bi tabaqatin minan nas waɗannan wato halaye na mu'amala kyakkyawa da hadisin nan ke nuna mana ba su keɓanci wasu mutane ba na daban bal tashmalu jami'a tabaqatihim ta shafi dukkanin nau'in mutane al-aghniya wal fuqara ta shafi attajirai da talakawa al-asihha wal marda ta shafi masu lafiya da marasa lafiya al-khadama wal makhdumin ta shafi yan aiki da jagororinsu wa idza stamsaka al-mu'minuna biha tahaqqaqat al-maslahatu lil jami' idan mumini suka yi riko da wannan tsarin tunanin cewa kowa dan uwanka ne in bai da lafiya kai baka da lafiya in yana cikin damuwa kana ciki to za a samu kyakkyawar rayuwa kyakkyawar mu'amala kowa zai shiga cikin jin daɗi wa babu hibzul huquqi babun azimun yatarattabu tatarattabu alaihi khairatun mutanawwi'a malam yace kaga wannan babi dake magana wannan mas'ala wannan qadiyya ta kiyaye haƙoƙi qadiyya ce mai girma alkhairai da yawa na ƙarƙashinta. ta wa atharun mubaraka wanda da yake haƙoƙin mutane zai ga alkhairi a cikin nashi al'amarin yafuzu biha man adda hadhihi al-huquqa fi dunyahu wa ukhra wanda yake haƙoƙin mutane zai ga alkhairai zai ga albarka a duniyarsa da lahirarsa yace wa min dhalika anna ada al-huquq anna ada huquq al-ummali yatarattabu alaiha min al-masali wal manafi wal khairat wal khairat wanda wato ya riko da ba da haƙoƙin ma'aikata zai ga alheri zai ga amfani zai ga ababen alheri tuyassirul arzaqa tuyassirul arzaq tana sauƙaƙa mishi wato tayassurul arzaki zai ga sauƙin samun arziki wan shurahu suduri da lafiya a cikin jikinsa da sauƙi a cikin ƙirjinsa bai da damuwa wa tayassurul umur da kuma al'amuran shi za su sauƙi ya ce wal aunu wat tawfiqu zai samu taimakon Allah da tawfiqin Allah wat tasdidu da kuma Allah zai saka shi akan tafarki madaidaici min rabbil alamin wa yatarattabu ala zalika ijabatu du'a'i sannan kuma za a dinga amsa masa addu'o'insa wa tahqiqur raja'i kuma a dinga cika masa burinsa ila ghairi zalika min al-masalih da wasu amfanoni masu yawa ina ka samo wannan duka magana malam Abdulrazak sai ya ce ana Abdullahi ibn Umar qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na dan Umar yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in talaqa rahatun mimman kana qablakum hatta awul mabita ila gharin wasu mutane cikin wanda suka gabace ku sun tafi kan hanya sai dare ya musu sai suka shiga cikin wani kogo fa dakhalu suka shiga wannan kogo fan hadarat sakhratun min aljabal fasaddat alaihim alghar cikin tsautsayi kawai sai wani falalan dutse ya fado sai ya toshe kofar kogon nan innahu la لا ينجيهم من هذه الصخرة فقالوا إنه لا يجوز من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم da kansu ka gaya wa kansu cewa to abin da zai fushe mu kawai shine mu yi addu'a mu yi tawassuli da ayyukan alkhairi da muka san mun taɓa yi don Allah faƙala rajulun minhum sai ɗayan su yace Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani ya Allah ka sani ina da wasu iyaye uwa da uba tsofaffi masu shekaru wa kuntu la ubiku kalbuhuma kalbahuma ahalan wala malan yace na kasance ba na cutar da zuciyarsu ba na yi musu ainihin rashin da'a akan rayuwata da iyalina ko akan dukiyata yace fana abi fi talabi shay'in yawman wata rana na tafi neman wani abu falam urih alaihi ma hatta nama na dawo musu da abinci ashe sun yi bacci fa halabtu lahuma a a gabuqahuma na ainihin wato tatsan musu nono fa wajadtuhuma na'imatain na'imai na same sun yi bacci wa karitu an a agbika qalbahuma naji tsoron kada na tashe su na tutar da su falabistu wal qadaha ala yadayya an tadru istiqadahuma haka na zauna da wannan ainihin wato ƙwarya ko abin zuba nono ina jiran su farka ya ce fastai kaza sai da suka farka ba har gari ya waye fastai kaza fashari ba gabo kahuma suka farka bayan gari ya waye na kwana ina jira sannan suka sha wannan nono Allahumma in kunta fa'al in kuntu fa'altu zalika ibtiza a wajhika ya Allah in ka sani cikin iliminka abin da ka sani game da zuciyarsa ta Allah ka san ka san zuciyata fiye da yadda na sani ya Allah ka buɗaɗa mana fa farrij anna ma nahnu fi ya Allah ka yaye mana min hadi sakhara fanfajarat shay'an la yastati'una al-khuruj sai ta dan bude amma ba su iya fita ba da ɗaya kenan na biyu sai ya ce wa qala al-akharu Allahumma kun kunta kanat li bintu ammin kanat ahabba nasi ilayya ya Allah ina da wata ƴar uwa cousin ita ina tsananin kaunarta fa aradtuha an nafsiha sai ne nufin fasikanci da ita famtana'at minni ta kiyarda hatta alammat biha sanatun min sini sai ta shiga cikin kunci da talauci da damuwa faja'atni sai ta zo gare ni fa ataituha 20 wa mi'ata dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha nace zan baki dinari 120 amma da sharadin zaki ba da kanki fa fa'alat ta shiga cikin damuwa da kunci ta yadda hatta idza qadartu alaiha qalat yace sai da nazo kanta zan yi mata fasikanci sai ta ce da ni la uhillu laka an tafudda al-khatama illa bi haqqi ban halasta maka ka bude wannan rufaffan mazubi ba sai da haƙƙin sa yace fataharrajtu min al-wuqu'i alaiha yace nan da nan sai imani ya zo mini sai na kasa auka mata fansaraftu anha sai na miƙe na bata waje wa hiya habbun nasi ilayya dama ina tsananin kaunarta wakaritu zahaban ladhi ataituha tace wa taraktu zahaban ladhi atayu tace ta kwanta jiki abinda na baki na dukiya na ban miki Allahumma ya ubangiji in kuntu fa'altu in na kasance wannan abin da nayi nayi shi ne tiga a wajhika dan kai ya Allah fa furuj anna ma nahnu fi Allah ka buɗe mana fanfajar fanfarajat sakharatu ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha sai wannan wuri ya ƙara buɗewa amma ba za su iya fita ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qala thalisu na ukun yace allahumma inni sta'jartu uzara wannan shine mallan shahid ya ubangiji ka sani na dauki wasu yan kwada gofa a qaituhum ajrahum na ba su kudin su gaira rajulin wahidin sai wani mutum da aka zo biyan kudi shi yace bai yadda ba an cuce shi Allah ya isa ba zai karba ba tarakal ladhi lahu wa zahaba ya juya ya tafi ce shi ya bari da Allah fa sammartu ajrahu wannan dukiya tashi na dauke ta na ci gaba da investing ɗinta na alkinta ta. Hatta kasurat minhul amwalu, har dukiyar ta yawa ta samu soju shanu da raƙuma da awaki da kaji kamar ba wata riwaya. Faja'ani ba da hinin wannan ɗan kwadago da ya shekaru rata sai ya biyo ya ce a bani dukiyata fagala ya Abdullah addi ilayya ajari a biya ni haƙƙina da na bari shekara da shekaru fakultu lahu kullu ma tara min ajarka na ce duk abin da kake ganin dukiyar ka ce min al-ibli raquma wal baqari da shanu wal ganami da awaki bisashe war raqiqi da bayi فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي شد الله كك من ولاقنتي كك توتت da ni kaka mai da ni wani sahu fa qultu inni la astahzi bika nace mishi wallahi ba wasa nake baka ba duke ka ce fa akhadahu kullahu ya kwashi dukiyarsa gaba ɗaya ba yabo ba godiya ba alsaka da alkhairi babu tukuici fastaqahu falam yatruk minhu shay'a allahumma wannan bawa yace ya Allah fa in kunta fa in kuntu fa'altu zalika ibtiga wajhika fafruj anna ma nahnu fi ya Allah idan dan kai nayi Allah ka yaye mana wannan bala'i famfarajat as-sakhra sai dutse ya bude fa kharaju yamshuna suka fice suna tafiya salin alin wannan hadisi na cikin bukhari 2272 malam abdurrazzaq ya ce fa haula'i thalathatu fa haula'i thalathatu nafarin atbaqat alaihim sakhratun fi gharin walau baqaw fihi mahbusina li ayyamin qala'il halaku kada ji mutum uku ne dutse ya lullube su a cikin wani kogo inda sun wanzu a ciki ‘yan ƙanana ‘yan kwanaki kaɗan, ‘yan kwanaki kaɗan, alhamdulillah, inda sun wanzu a cikin kwanaki kaɗan za su mutu. Fatawassala kullu wahidin minhum bi qiyamihi bil huquqi wa wafa'ihi biha. kaga kowanne a cikinsu ya ambaci tsayuwa da ya akan haƙƙin wasu bayi ba wanda ya ambaci yawan sallah ko yawan azumi ko yawan kuka wajen tilawa ko sallar dare duk ba su ambaci wannan ba abin da suka ambata wancan haƙƙin iyaye wannan kuma haƙƙin wata baiwa da ta amince da shi wata mata ta amince da shi haƙƙinta na kare mata mutuncinta da shi kuma wannan ya ambaci haƙƙin wanda ya rike mishi wato dukiyarsa cikin ma'aikatan gidansa ya ce أما أحدهم فتوصل إلى الله عز وجل بحق بقيامه بحق والديه وأنا يفدي حق إياه وأما الثاني فتوصل إلى الله عز وجل بقيامه بحق حفظ الأعراض وأنا كما يفدي يكي حق واتو متنشي وعدم انتهاكها بيتش متنشي با والثالث نوكو توصل إلى الله عز وجل بالوفاء بحقوق الأمال كما يتسيو أكم بياني كما حق معيكتا بتوفيته الأجير أجره inda ya ba wancan ɗan ƙwadago dukiyarsa al'ajiri ko ajira za a iya karanta haka. Ba da annan mahu bayan ya yi masa investing ya yauƙaƙa dukiyar, faka sura kasaratan tutumi'un nafsa, dukiya kuma ta yi yawa, yawan kuma da na iya sawa mutum kwaɗayi, ya ji cewa gara ma kawai ya riƙe ya ba shi iya abin da ya sani nashi asali. Famfarajat anhumus sakhara sai Allah ya cire musu wannan dutse ta buɗe. وانفراج الصخرة دليل على تيسر الأمور wannan shi dalili akan cewa al'amura za su yi maka sauki wan firajil khairi alheri zai yawaita wa abwabi kofar alheri za su yawaita wan fitayi lil muhsinina alheri zai budu ga masu ainihin kyautatawa alqa'imina bil huquqi ala wajiha wanda suke tsayawa akan haƙoƙi al mutamannina laha al mutammimina laha wanda suke cika haƙoƙin bayi wa anna hadha min a'zamil wasa'il al muqarriba ila Allah azza wa jalla kuma wannan shine ɗaya daga cikin mafi girman abubuwan da ke kusantar da bawa zuwa ga ubangijin shi madaukakin sarki shine wato biyan haƙoƙin bayin Allah Allah yana girmama al'amarin bawansa wanda ke biyan haƙoƙin bayin Allah da ke ƙarƙashin sa yan masu albarka lokaci yayi mana halin nasa za mu saurara a nan sai mu sake haɗuwa da ku a darasi na gaba za ku sake jin mu cike da cikon bayani game da haƙoƙul ummal a cikin wannan littafi na wato haƙoƙi hadisan halaye na gari hadisan akhlaq daga malam abdulrazak ibn abdul musil al-badr Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi wassalamu alaikum warahmatullah